أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي موسى إذ رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين karatun ya koro ne tun daga wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun akwai abubuwan mamakin Allah in kun duba a ƙasa haka kuma in kun duba a sama haka kuma in kun duba a jikinku sai magana ta koro har ta shigar da kissa annabi Ibrahimu da mala'iku har aka iso nan ubangiji ce in mutum ya lura a cikin sha'anin annabi Musa shi ma akwai ayoyi a wurin mutane masu yaƙini annabi Musa dai a gidan Fir'auna aka rene shi a lokacin da Fir'auna ya ba da umarni dukkan bani Isra'ila in ta ta haifi ɗa namiji a yanka shi saboda an gaya masa bani isra'ila ne zai gaje shi saboda haka in haifi ɗa namiji sai a yanka shi sai aka haifi annabi musa da aka haifi annabi musa sai uwarsa ta ga namiji ne sai da ce wayo allah ga murna ga bakin ciki ga ɗana mai kyau amma za a yanka shi sai allah ya ce mata ki kwantar da hankalinki ba mai yanka miki ɗanki ba wanda isa yanka miki dan kwantar da hankalinki in in hankalinki bai kama ba to ki samu akwati ki shimfiɗe shi a cikin auduga ki sa shi a cikin ruwa zan dawo miki da abinki kuma zan zan girmama shi in raya shi har ma albishirinki zan sa cikin manzanni to sai matar firawar ta tsinci wannan akwati aka samu ɗa a ciki ita bata aihu ba da ta gaɗan ta ce ai Allah ya ba mu ɗa Allah ya ba mu ɗa to fir'auna dole ya yadda to nan dai ta wannan hanya ne aka nemi wanda za su shayar da annabi Musa aka rasa sai yar uwarsa ta shigo gidan ta ce mu ma anguwar ma ko wata mace ko za a kawo ta a jarraba sai aka ce a kawo ta a jarraba ita ce uwar Musan aka kawo ta wa harramna lil maradiya min qablu sai yar kwata haladullukum ala ali baiti yakuluna huwa lakum huwa law nasihun a kawo shi shikenan sai ya kama maman maman uwarsa ya ta sha sai fir'aun ya ce to ke din nan tunda ya karbi mamanki za mu baki shi ki shayar mana da shi da lada shikenan sai aka bata danta tana shayarwa ana biyan ta lada a gidan fir'auna aka rene shi kuma shine ya zama ajalin fir'aunan to waɗannan abubuwa duka Allah yana nuna mana ayoyinsa ne fi Musa haka cikin sha'anin Musa akwai abubuwan mamaki da yawa iz arsalnahu lokacin da muka aike shi ila fir'auna zuwa fir'auna bi subbanin mubin da hujja bayyananniya wargadati na Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila iz ja'ahum Allah ya bashi abubuwan mamaki guda tara kowanne zai nuna shi manzo ne daga Allah to waɗannan su ne ayoyin da Allah ya bashi ya isar da su da ƙarshe ya halakar da fir'auna izar salna ila fir'auna bi sultanin mubin da hujja bayyananniya فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون
فتولى بركنه فقال ساحر أو مجنون فرعون سيجوع ya juya da gefensa ya ƙi ba Musa haɗin kai ya ƙi ba shi fiska ya juya masa baya sun ma'adbar ya tsaye fa hajjara fa nadi fa ƙara rabbukum la'ali fa aka zahu Allah na kan lafiya ta lule inda fi zalika la ibratan liman yakshi sha'anin Musa da Fir'auna ya isa abin mamaki ga mutumin da yake jin tsoron Allah bi rukni fa qala sai yace sahirun aw majnunun Musa nan inni la zunnuka ya Musa mashuran ni na tsammanin kai Musa din nan ƙarya kake kai Musa din nan mai sihiri ne ko ma dai kai hauka ne daga inda ka je ba ma ganin ka shekara goma din nan ko hauka kai ne sahirun aw majnunun to manzo Allah kai hakuri idan kafiran maka sun ce maka sahirun ba kai ne farkon annabin da kafirai suka gaya masa haka ba in sun ce maka majnunun ba kai ne farkon wanda kafirai suka ce masa majnunun ba haka in sun ce masa kahinun ko sha'irun kai haƙuri ya rasulullahi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba abinda za a gaya maka sai irin abinda aka faɗa wa manzannin da suka riga kai haƙuri فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم منين كرشن لمري فأخذنا سيمك كاماشي وجنوده درنس دق باكي دا سيمك جيفا سكين روح وهو مليم شي أبن زرجيني تند أمس غرغدي bayan gargari an bashi lokaci har shekara arba'in duk yaƙi sannan sai Allah ya kama shi da shi da fa akhadna junuda fanbazdahum fil yam sai Allah ya jefa cikin ruwa ya halaka cikin ruwa da shi da kafiran sai وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم يا إشيكو أبو ماماكي ko ku abin izna ko abin tsoro ya ku kafiran makka kun ji dai fir'auna ya karyata annabi musa kun ji yadda ƙarshensa ya zama wannan ya ishe ku aya to za mu gaya muku adawa su kuma wa fi adin idar sallallahu alaihi riha laqim haka ya ishe ku a cikin sha'anin adawa mutanen annabi nu annabi hudu idar sallallahu alaihi riha laqim lokacin da muka aika musu da wata iska bakarara domin da annabi hudu ya musu wa'azi sai suka ce man ashaddu minna quwwatan domin su an yi su katti manya manya masu karfi ne sun taso a cikin takin tufana suka zama manya manyan mutane to shi gina sai da annabi hudu ya musu wa'azi sai suka ce suka ki da suka annabi hudu ya ce Allah fa zai halakar da ku suka ce wane ne ya fi mu karfi wanda zai iya halakar da mu din Allah ce a أولم يرون الله الذي خلقه وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا لهم ريحا صرصرا في أيام حساد لنذيقهم عذاب الخزي في الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخر أخزي وهم لا ينصرون شكرا الله تعالى ni da na halicce ku ashe ba ku san na fi ku karfi ba to da karshe dai sai Allah ya aika musu da iska wato iska ce rihan sarsaran fi ayyamin nahasati iska mai karfi saboda yalin wa samaniya ta ayyamin dare bakwai tana bugawa wuni takwas tana bugawa ya ƙarshen ka anna mu'ajazu nakhlin khawiya suka zama sun faffadi sai ka ce dibinai aka sassare saboda su katti ne idan rasulullahi alaihi riha laqim ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم باتا برين كون أبن تبتكي كترينا كينا باتا برين كومن تبتكنسا إلا جعلته سي إسكا ننتامي دشي كالرميمي كمان كمان أبن مرمشيوا wato lokacin da Allah yake ba da labarin yadda aka halakar da su sun yi fari ne fari ya dame su da fari ya dame su sai Allah ya ɗauko hadiri ya nuna musu suka ce arizun mumtiruna ballo mastajaltum bi rihum fi azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbu la ta illa masakinahum suka ce yau kan za mu ji daɗi ga hadiri ya taso zai ba mu ruwa annabi huda ce ko kaɗan ba hadiri ba ne abinda kuke gaggawan ya zo ba kun ce mate a jita na litafika na anali haji na fati na bi mata iduna in kun ta mina sadiqina ba ba kun ce wai na zo ne don in raba ku da dodanninku to in dai magana da nake faɗa gaskiya ne za a yi mana azaba a yi mana azaba din to wannan hadirin na azaban ne ya zo ba hadirin alheri ba ne sai iska ta zo ta halakar da su tudammiru kulla shay'in ta halakar da komi bi amr rabbiha fa zo sai garin ya- ya zama la tare illa masakinan baka ganin komi sai kangaye wurin da suka zauna da wa fi adin idan sallallahu alaihi murriya latim ma ta zurmin shi atat alai illa jalatku karramimi sai ta mai da kowane abu kaman abin da aka barmashi وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين wa fi samuda iz qila lahum tamattau hatta hin ya ku mutanen makka wato mai na- nazirun yana gaya muku gargadi fa abin da ya samu kafiran makka a cikin surar da muka fito an kirga muku an ce kazzabat qawlun qawmun nuhin wa adun kazzabat qawlun qawmun nuhin wa ashabur rassi wa samud wa adun wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul yakati kullun kazzabar su fa haqa wa idi to shine ake tafsilin abin da aka ba su tsoro din nan to an gaya mana yadda aka yi da kafirin annabi Musa an gaya mana yadda aka yi eh, da kafiran annabi annabi Hudu yanzu kuma za a gaya mana yadda aka yi da kafiran annabi Salihu nan ma dai ba tartibin tarihi ana gaya ana faɗin sakamakon ne kawai wa fi samud iz qila lahum tamattau hatta hin haka kuma samudawa mutanen annabi Salihu eh, da yayi musu gargadi yayi musu wa'azi a sai suka ce ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhina an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atayni minhu rahmatan wa man yansuruni min la in asaytu fama tazidunani ghayra tafsir wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب to bayan yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi sai suka ce in shi annabi ne ya nuna musu abin mamaki sai ya ce me kuke so ayi suka ce wannan dutse fa annan ka sa wannan dutse ya aifi raƙuma ta mata wato taguwa ita kuma ta aifi ya yanzu nan yace an gama shikenan sai ya roki Allah sai ana jin dutse yana nishi irin nishin aihuwa nan da nan sai ya fi taguwa katuwa ita kuma nan da nan sai ta haifi da ta ka ce to hazi na qatullahi lakum aya ga wannan taguwan ɗan taguwan nan ta ishe ku ayan ni manzo ne daga Allah fazaruha takul fi ardillah amma ku batta ta kiwo a bayan ƙasar Allah domin kada ku shafe ta da wani abu mai muni amma kuma ran da za ta sha ruwa duk garin nan ba mai shan ruwa ita za ta sha ita kadai amma sauran kwanaki ku ne za ku sha ranan shan ku daban ranan shan ta daban idan kaman gobe ne za ta sha to an yadda ku ɗebi ruwan da zai ishe ku gobe amma za ta bi gida gida tana kai muku nono duk garin ku za ta bi gida gida tana kai muku nono sai suka ce kai sun kosa tana ba raƙuman su tsoro wata katuwar raƙuma ce tana ba raƙuman sun kosa da ita sai suka yi shawara ya zamu yi ya zamu suka ce a kashe ta to kana fil madina tis'atu rahadin yufsiduna bil rasulun sai aka samu mutane guda tara suka yi shawara yadda za su kashe raƙumar to yanzu in mun kashe in ya dawo tambaya ya zamu ce sai mu ce ma shayar namu daga ali wa inna la sadiqun mu ba mu san yadda aka yi da kayan sa ba ba mu san yadda aka yi da kayan sa ba sai ya dawo ce ina taguwa sai suka ce mu ba mu sani ba mu san yadda aka yi da sai wani ya ce ai sun yanka ta fakazzabu fa aqaruha fadamdama alim rabbuhum bi dhanbin fasawaha sai da suka yanka ta wanda yake ya masa udaru shi ya je ya kashe ta sai annabi salu ya tambaya ta yi ina dan aka ce dan ma ya gudu shi kuma ya shiga dutse ba a gan shi ba wai kamun ya gudu ya yi kuka aka ce ya yi kuka sau nawa sau uku ce to tamatta'u fi dairikum salasata ayyam kun an ba ku notice na rayuwarku iyakan rayuwarku kwana uku daga kwana uku za ku halaka gaba daya to shine wa fi samud isqilam tamatta'u hattahin haka a cikin sha'anin samuda mutanen annabi salihu karshen lamari annabi salihu ce tamatta'u hattahin ku zauna a duniya sauran kwana uku kawai daga kwana uku za ku halaka فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون hatta wa namin rabbin fa akazarhum as-sa'iqatu yanzurun zaka suka yi shishigi suka ki karban umurnin Allah ubangijin su a bakin annabi annabin sa annabi salihu suka kashe taguwar Allah to fa akazarhum as-sa'iqatu sai jibril ya musu ihu suna gani sai suka halaka to wannan hadhihi naqatullahi lakum aya wato kowane bawan Allah musulmi naqatullahi ne kar a taba shi annabi ya ce in musulmi yayi sallan safe to daga nan har azhar kar, kar kowa ya taba wa Allah kayansa kayan Allah ne idan yayi sallan azhar kuma har la'asar kar kowa ya taba wa Allah kayansa kayan Allah ne musulmi idan yayi sallar la'asar haka in yayi sallar magariba haka in yayi sallar isha har zuwa asuwa kar kowa ta Allah kayansa naqatullahi ne to idan dai an taba taguwar Allah Allah ya halakar da gari guda ya tsammanin ka in an taba bawansa musulmi mumini ba don darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ai da abun yafi haka muni saboda haka mutane su kiyaye miskinai miskinai masu neman abin da za su ci ko almajirai ne ko miskinai ne kowa dai na katula ko ka bashi ko ka sallame shi ka faɗi magana mai kyau amma in ka kuskura ka faɗi mummunan magana to Allah zai saka masa in kuma ka ce hana shi gaba ɗaya to Allah zai hana ka kai ɗin fa fi samu da yake lamta wata فأتوا أنام ربهم فأخذهم السائقة ينظرون فما استقاموا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين su kafiran ada tun da suka fari din nan sun sake tashi ne ai ba samu daman tashi ba haka suka suna kwakwanci annabi hudu na yawo na ce gashi nan wallahi na isar muku da da gargadi wallahi na isar muku ga irin abinda nake gudu kar ya same ku kenan gashi ya same ku haka kuma samuda lokacin da aka halakar da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yawo yana ce to ga irin taran wallahi na ki irin wannan abu ya same ku shi nake ki ya same ku gashi nan nayi wa'azi wa nasihatu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin to homasta dawo min qiyam ba su da iko su tashi inda suka fadi din nan wato sun fadi kenan haka ma abin da zai samu kafiranka kenan a badar ya rasulullah za a kashe maka mutum saba'in sai ka ga gawayensu za a ɗaure maka katti saba'in sai ka gansu a ɗaure ka faɗi duk abin da kake so har ma abdullahi ibn jubair ibn mut'im ibn adiyin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa'azi zuwa ta'if kafiran ta'if suka karɓi maganarsa suka sa wawaye suna jifa ya dawo ya samu addas ya musulunta a wadi nakhla aljannun nasibi na suka musulunta a wurin da yazo zai shiga gari aka hana shi shiga gari aka hana shi maka ba zai ƙara shiga maka ba an hana sai ya aika a gaya wa danginsa mut'imnu jubairin jubairu jubairu mut'imin shikenan ga abin da ya same shi su zo su yi zumunta sai ya ɗauko samarinsa da makami da ɗamara suka ce suka suka sa annabi a gaba suka ce ba wanda zai taba shi ba wanda zai taba shi suka shiga da shi gari ba hau musulmi bane a'a zumunta ce ta jini ran da aka kama mutane ba suna dauran nan sai annabi ya dubi Abdullahi ibn Jubairin yace wallahi babanka da yana da rai yau din nan yace in saki masu warin nan sai in sake su saboda abin da ya bin ran nan yace in saki waɗannan masu hazin haura in natna waɗannan masu warin nan wato arna da suke dauran in baban ka yace in sake su sai in sake su iskiyar mata fata wa anam rabbim fa akhadhum musaqatu min zurfa mastadaw min qiyam basu iya tashi ba wa ma kanu muntasirin kuma basu taimaki kansu ba ba dodanni basu taimake su ba su basu taimaki kansu ba وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين أنك قصة النبي إبراهيم sai aka ɗora da kisa annabi ludu kaɗan sai aka ɗora kisa annabi musa aka kawo kisa annabi hudu sai aka kawo kisa annabi salihu Allah ce ba na ba na bar kissan annabi Nuhu bane zan kawo muku ita daga baya wa qauma nuhin min qablu kamun maganan annabi Ibrahim da maganan annabi Lutu da maganan annabi Musa annabi Musa da Adawa da Samuda an yi an yi Nuhu da kafiransa su ba su kwashe lafiya ba mun halakar da su da ruwa da ruwa muka halakar da su wa qauma nuhin min qablu innam su mutanen annabi Nuhu kanu sun zama mutane kauman fasikina wanda suka bar hanyar Allah
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسئون wato an yi maganan wa filar da ayatul lilmuqinin wa fi anfusikum aw la tusirun wa fis sama'i rizqukum wa tu'adun to an koma yanzu maganan sama din was sama'a wannan sama ni na halicci sama bi aidin da karfi wa inna la musi'una ni mai yalwata sama ne wato ni na halicci wannan saman da kuke gani wa inna mu la musi'una bi aidin ba jam'in hannaye bane bi aidin wato kamar ayyadna bi ruhil qudus karfi ne aidu hakika ubangiji ya dangana wa kansa yadu kamar inda yake cewa yadullahi fawqa aidihim kamar inda yake hikayar yahuda yadullahi kaza kaza kaza kuma yana faɗin bal ya dahu su da tani hannaye biyu kuma yana faɗin hannaye da yawa din yana faɗin hannaye da yawa din bi aidin a cikin suratu yasin amma duka waɗannan mutashabihat ne anan kan bi aidin da ƙarfi wa inna la musi'una mu masu yalwata sammai ne fiye da ƙasa ƙasa wata aba ce ’yar kaɗan dangane da sama ta farko, sama ta farko kaɗan ne dangane da sama ta biyu, sama ta biyu kaɗan ne dangane da sama ta uku kowace sama tana ƙunsa sauran har guda bakwai. Annabi ya ce, Kun ji labarin yadda sama ta fi ƙasa yawa da za a ɗauki sammai bakwai ɗin gaba ɗaya a jefa su a cikin kursi. sai su zama kamar sululluka ne guda bakwai aka jefa a cikin garkuwa wato yanzu saman nan da wannan ƙasar da muke ciki ini da kwana awa goma sha hudu ne a nan inda muke saboda ƙanƙantar wurin awa goma sha hudu idan an wuce an je sama ta farko a nan za a samu lailatul qadri wato dare ɗaya awa goma sha biyu na can yana daidai da wata dubu a nan inda muke idan an wuce sama ta duniya inda aka ajiye ƙur'ani ya zauna shekara 23 ana ɗauka ana kawowa ɗin nan in an wuce wurin wato kamun aje kursi kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu a cikin lissafinmu nan wuni ɗaya gwargwadon awa goma sha biyu a can kenan shine Allah yake cewa wannan in yace lailatul qadri khairun min alf shahrin in aka wuce na sai a samu ayyamur rabbi wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udduna kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu a cikin lissafin mu nan ƙasa idan an wuce nan an je alamul jabaruti an naɗe sammai to sai ya zama kowane wuni yana daidai da shekara dubu hamsin fi yawmin kana miqdaru hamsina alfa sana daga nan in an wuce nan an je a tsakanin lahut da huwiya to nan sai a shafe komi da komi ba lissafi ba dare ba rana ba komi a cikin na lissafi sai a koma yawmu sha'ani kulla yawmin huwa fi sha'ani an koma huwiya kenan ba lissafi lillahi lamru min qablu wa min ba'du to haka yalwatan sammai yadda yake kenan shi yasa wa inna la musiuna mun yalwata sammai fiye da kasan nan والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون shine wani mutum ya karanta a cikin jawahirul ma'ani ya tadda cewa an ce shauti jani ya ce idan ka rubuta sayyidina ahmad da sayyidina muhammad waɗannan haruffa ka buka kowane harafi a yi masa lissafi irin na ayyamun rabbi irin na ayyamun rabbi malami kan ya riga ya san abin da ake faɗi da ce ayyamun rabbi ya zama inda inda rabbi ka alfi sanatin ma ta uduna ne ba ayyamu ba ayyamu ba ayyamu ba yamu sha'ani bane ba ayyamul jabaruti bane a wa inna yawman inda rabbika ayyamu rabbi kenan ba ayyamul lahi ba in an wuce ayyamul rabbi sai ayyamul lahi sai yamu sha'ani ayyamullah shine hamsina alfa sana to sai yace in ka buga wannan harufa ka fidda lissafin ta hanyar ayyamun rabbi kowane harafi ka bashi yana daidai da da shekara dubu da haka zaka fidda lissafin abinda zai fito sai shehu ya buga abinda zai fito shekara dubu dubu dubu dubu dubu dubu ban kiyaye yawan dubun da ya faɗa ba da ka- da dubu kaza da dubu kaza to da mutumin ya gani sai mutum na gaya wa mutane yan dariƙa sun san iyakan kwanakin Allah wai ya ji ayyamun rabbi ba ilimi yan dariƙa sun san iyakan kwanakin Allah yan dariƙa wai sun ce sun san iyakan kwanakin Allah wa inna yawman inda rabbika ana kiransa ayyamun rabbi shekara dubu kenan a i- a irin namu lailatul qadr kuma kowane dare ɗaya daidai da wata dubu ayyamul lahi kuma kowane wuni ɗaya na daidai da shekara dubu hamsin yawmul yawmul shani kuma shi ba da lissafi karkalma sun kakkarye lillahi al'amru min qablu min ba'du kamata ya mutum ya rika yin magana a cikin abin da ya sani abin da bai sani da ya magana sai a ga faduwarsa wa ni'mal mahidun wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wato ita to mun yi ta mun yalwata ta wa inna la musiun wal arda farashnaha haka kuma mu ne muka shimfida wannan kasa wa ni'mal mahiduna ma dalla mai shimfiɗa ƙasa dama larda mihadan shimfiɗa ce ita ƙasa
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun a cikin dai kowane abu kamar yadda nake faɗin sama ƙasa musulmi kafiri duniya lahira to kowane abu biyu biyu ne mutumin kirki mutumin banza alheri sharri rani damana dare rana kowane abu biyu biyu ne a cikin komi a cikin ganyaye a cikin tsuntsaye a cikin dabbobi komi bibi muka yi mace da namiji la'allakum tazakkaruna ko saboda ku wa'azantu
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين fafirru ila Allah saura ku jefar da komai ku gudu ku tafi wajen Allah fafirru ila Allah ku gudu ku jefar da komai ku jefar da duniya da lahira da alheri da sharri da komai da ku jefar da komai ku gudu ku tafi wajen Allah inni lakum minhu nazirun mubin za ku same ni a wurinsa ni ne nazirun mubinun mai yin mai yin gargadi mai yin bayani wata rana a cikin gwamnatocin da suka wuce da hargitsi yayi yawa tsakanin malamai sai gwamnati a cikin gwamnatocin na daɗin suka zaɓi malaman Najeriya gaba ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daga cikin wanda ake zaton malamai ne ake ganin su ma- manyan malamai ne kaddara sai ta sa ni wai ina cikin su muna yi muna yin taro a yankari mun zauna kenan za mu soma don a yi discussion sai wani babban mutum sai ya ce za ku yadda sufi ya zama Allah muka ce uzu billahi uzu billahi a akwai littafi gashi ya bude shi as-sufi ghayatu huwa Allah akwai littafi sai ce ga ta malam wato nan fa malamai ne kuma abinda karatu yake faɗa daban abinda kake tunani kai daban Allah ya yi mutane ya yi musu hawa hudu ya yi mutane ya yi musu hawa hudu waɗansu mutane hankalinsu duka yana nitse a cikin duniya banda duniya ba san komi ba sun dai san Allah sun san Allah ne ya yi duniya sun san Allah ne mai bayarwa ma ba su san lahira balle su nemi ta- su nemi ta wajen Allah fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya suna ce ya Allah ubangiji ba mu duniya Allah ubangiji ba mu duniya ba mu duniya ba su san lahira balle su neme ta Allah ce wannan wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan bai da wani rabo a lahira saboda zalika walan yurid illa alhayata ad-dunya zalika mablaghu min al-ilm to wannan mutum ghayatu huwa ad-dunya wato nufinsa da tunaninsa da karfinsa da sharrinsa da alherinsa duk a cikin duniya kawai bai san wani abu gaba da duniya ba hawa na biyu sun san dadin duniya sun san dadin lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar suna roƙon Allah Allah ya bamu jin dadi a duniya ya bamu jin dadi a lahira kiyaye mu azabin wuta to wannan ghayatuhu a duniya wal akhirah tunaninsa da aikinsa da himmarsa da soyayyarsa da kiyayyarsa da komai ya tabbata cikin neman duniya da lahira ghayatuhu ad-dunya wal akhirah na uku ya ji Allah yana cewa yana da wani abu ya fi aljanna daɗi da yayi wa aljanna kirari sai ya ce wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim Ah, yardan Allah shine yafi aljanna daɗi samun yardan Allah shine babban rabo suka ce to ai ba za mu bata lokaci ba za mu tafi neman yardan Allah din gaba daya wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad a cikin mutane akwai su kuma abinda suke nema yardan Allah ko da za su sai da kansu su samu yardan Allah to za su sayar to wannan kuma ghayatu ridallah shi kuma tunaninsa da ayyukansa da himmarsa da soyayyarsa da kiyayyarsa da komi a cikin yardan Allah ke nema wannan kuma ghayatuhu ridallah to sai na hudu na ƙarshe sai ji Allah yana cewa fafirru ila Allah fafirru ila Allah ku gudu ku tafi wajen Allah sai hankali ya tashi a'a Allah ya ce hu ma kuma aina ma kuntu duk inda kake kana tare da Allah wannan kenan wani su ce Allah yana can kan arashi ya zaune to ka gudu ka je al'arshi ko ya za ka yi to sai aka tuna ai Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaban kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi lokacin da Allah ya doka kowa ya bar garin su ya tafi wajen Allah da Annabi a Madina ashe inda Annabi yake yana wurin Allah in ka gudu ka je wajen Annabi ka gudu ka je wajen Allah kenan sai suka gudu suka tafi wajen neman manzon Allah da neman yardan manzon Allah su hada kai da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka je suka tadda manzon Allah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع آياته كلهم ذكر الله daga karatu sai karantarwa sai zikiri manzo Allah kenan kullum karatu sai karantarwa sai zikirin Allah da suka je sai zikirin ya kama su sai suka zama su ma suna zikiri dare da rana sai Allah ya ce wa annabi wasbir nafsaka ma allazi innan wanda ba abinda suke nema da wannan zikiri sai zatin Allah yuriduna wajhahu ba yuriduna dunya ko yuriduna duniya wal akhirah ko yuriduna rizqallah yuriduna wajha kada ka rabu da waɗannan wala ta do ina kanum turidu duniya salatu bi ka hada kanka da su kar ka hada kanka da rafkanannu domin ya ce za ku ral qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa hada kanka da waɗannan masu zikirin Allah dare da rana kar ka hada kanka da rafkanannu wanda ba sa zikirin Allah to wannan suna ake kiransu sufaye aka ce to na farko ghayatu ad-dunya na biyu ghayatu ad-dunya wal akhirah na uku ghayatu ridallah na hudu ghayatu huwa Allah bismillah muka ce malan karo bismillah kafirru ila Allah ku gudu ku tafi wajen Allah inni lakum minhu nadhirun mubin za ku zame ni wurin Allah ina mai gargadi ina mai yin bayani ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كركو يدا كسنيا و Allah wani Allah tare da Allah inni lakum minhu nadhiru ina muku gargadi dai kar ku yi haka wato wani Allah tare da Allah a wurin kafirai dodanni wani Allah sa wani Allah tare da Allah wajen musulmi dogara da ƙato ko dogara da kuɗinka ko dogara da aikinka kamanta Allah baka dogara da shi to ka yi ilahan ma Allah ilahan akara kenan amma wannan shirku shirkun khafiyun ne ba jaliyun irin na farko ba haka kuma idan ka wuce nan ka zama mumini din wa Allah fa tawakkalu in kuntum muminina ka dogara da Allah ka rabu da kowa ka dogara ga Allah amma kana ganin mutane kana ganin halitta waɗansu na amfanin ka waɗansu na cutaka wanda suka yi amfani ka gode musu wanda suka cuce ka ka ka ce Allah ya isa ko kuma ka yi hakuri to nan ma ka kokkwashe komai da komai ka zubar wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an kar ka sanya Allah komai to kowa da irin dodonsa kafiri dodonsa dodo musulmi dodonsa dogara da wani abu banda Allah mahajubi kuma dogararsa da halitta to a kwashe duk komai a jefar a koma wajen Allah
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يا رسول الله كيها قولي كيها قولي in maganganun banza da suke cewa in kai karatu lamma sa'u zikir wa yaquluna innahu la majnun wa idza qila la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun ba kai aka fara yi wa ba kazalika haka abin yake mata allazina min qabli min rasulin ba wani manzo da yazo wa mutanensa illa qalu sahirun aw majnun kamu wa'annan kafirai ba wani manzon da yazo yayi wa mutanensa gargadi sai sun ce masa sahirun aw majnun kuma sihiri ko kuma haukaci kai hakuri ba kai ne farkon wanda aka yi wa haka ba أتواصوا به بل هم قوم طاغون a atawasau bi balhum qaumun dagun Allah ce da ina da ina yin mamaki da nayi mamaki yaya kullun na aiki manzani sai ce musahirun amaju kaman suna wa juna wasiya ko waɗanne in su zo mutuwa to in mun mutu kun tashi in aiko muku wani manzo ku ce masahirun ku ce masa majnun kaman sun yi wa juna wasiya kan haka atawasau bi shin wasiya suka yi wa juna ne kowa ya ga manzo ya ce masa sahiru ya ce masa majnun kamar sun yi wa juna wasiya akan haka balhum qaumun dagun ba haka bane dai dagawa ce wato wato dama hanyoyin guda biyu ne akwai hanyar afaman ittaba ridwan Allah kaman ba bi sakadin min Allah akwai hanyar yaddan Allah akwai hanyar fishin Allah hanyar yaddan Allah an dora annaba su ne jagorori akan hanyar da ikon Allah hanyar fishin Allah shedanu ne aka sa su ne jagorori a hanyar da ikon Allah to yadda musulmin yadda mu- mu- mutanen kirki suka faɗa annabawansu tun zamanin da har zamanin annabi ma su ma haka su abubakar suke faɗa kafiran da yadda suka faɗa annabawansu ko waɗanda kafirai ma haka suke faɗa annabawansu ha kuma in an zo zamanin da ba manzanni sai wakilansu malamai kenan to ko yanzu in ka ji ana zagin malamai to magadan kafiran ne suke zagin wa- magadan annabawa magadan kafiran ne suke zagin magadan annabawa su ne su yi magadan annabawa malamai to malamai magadan annabawa ko suwaye suke zagin annabawa kafurai to saboda haka in kun ji ana masu zagin malamai magada annabawa su ko magadan kafurai ne masu zagin annabawa haka abu yake kullu haka yake tafiya atawasau bi bal hum qaumun dagun فتول عنهم فما أنت بملوم
فذكر فإن الذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تولى عنه ما أنت بلوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا رسول الله ربو دسو كارغا كايسر ربو دسو كجويا مسو بايا كربو دسو وما أنت malumin ko ba wanda zai zarge ka don ka riga ka yi musu wa'azi da daddare da rana mutum daya mutum biyu har kasuwa yake zuwa yana ce qulu la ilaha illallah tuflihu qulu la ilaha illallah tuflihu annabi har kasuwa yake zuwa yana ce ku faɗi la ilaha illallah ku zama babban rabo to ka riga dai ka isar da aika na ba wanda zai zarge ka in an ga kafiri bayan ka isar da aika ba wanda zai zarge ka kai dai ka isar da aikanka a fa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin ai mu ba mu ba da ikon ka mai da su musulmi dole dole ba kai dai ka isar da aika kuma ka isar ba wanda zai zarge ka ya rasulullah fa zakkir kai ta wa'azi fa inna zikra shi wa'azin nan tanfa'ul mu'minina wa'azin yana amfanar da mu'mini wato wa'azi yakan amfani mu'mini amma wanda Allah bai riga ya yi masa rabo ba to ko an yi wa'azin sai ka ji ya ce sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min wa'izina ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi ko kadan ba za mu canja matsayin mu ba ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi ba za mu canja matsayin mu ba wato fa zakir kai wa'azi fa inna zikra su wa'azozi tamfo suna amfanar da mumini na almumina muminai ne ba sa amfanar da kafirai saboda an riga an toshe su eh, a toshe kunnensu ba sa jin gaskiya an toshe idonsu ba sa ganin gaskiya an kulle zuciyoyinsu ba sa fahimtar gaskiya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ban halicci mutane da aljannu ba te- sai don su bauta mini wannan bisadul hikima kenan amma bisadul mashi'a ina zuwa cikin suratu hudin da sauran surori ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم mutane ba za su gushe ba suna saɓanin juna kafirai kafirai ne amma kowa kowaɗanne ɓangaren kafirai ra'ayinsu daban musulmi musulmi ne amma kowaɗanne ɓangaren musulmi ra'ayinsu daban ba za su gushe ba suna saɓani da juna saboda haka na halice su walizalika khalaqahum yanzu dukkan mutanen duniya suna bautawa Allah to bisa hikima kenan da bisa mashiya ne ba yadda za a samu ni baya bautan Allah inda inna ma amru zarat shan da kan yaqulu kun fayakunu ba yadda za a yi a samu kafiri Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wani yaqi ba ne mutum sai da in bisa hikima aka yi amfani da shi amma bisa mashi'a kaga yadda mutane suna cikin sabani musulmi shiya ba suna sabani kafirai ba shiya ba suna sabani munafikai ba shiya ba suna sabani ko barayi ba suna suna sabani cikin ko waɗanne suna sabani da juna walizalika khalaqahum dama Allah ya halicce su don ayi haka din kuma haka din ake yi to ina za a samu ayoyin da za su hukunta waɗannan ayoyi guda biyu akwai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komi ba wai mutum da aljan kadai ba komi ma yana bauta Allah yana masa tasbihi walakin la tafaqu tasbihu sai don don ba ku aji ne kuma ubangiji yana cewa har yanzu yana cewa dukkan abin da ya halitta na sama da na ƙasa yana bauta masa ɗau a naukar han ɗau a naukar han sama da ƙasa komi yana bauta Allah ɗau an aukar han walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi ardi min dabba wal mala'ikatu la yastakbirun komi sama da ƙasa yana bauta Allah balle mala'iku komi ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض دوءا وكرها دوءا وكرها كومي yana bautawa Allah saboda haka in ka dubi Allah ya ce komi yana bauta masa ashe ba mutum da aljamba kenan komi ma yana bauta masa sai dai akwai wanda yake bauta masa a cikin dau'an annaba sun gaya masa ya yarda dau'an kenan akwai wanda ake ake suke bauta masa a dole sun kina annabawa amma sun bi na ikon Allah na dole din kaga fursunoni ai suna aiki ma'aikatan gwamnati suna aiki ma'aikatan gwamnati ɗau'an fursunoni karha kowa yana aiki saboda kafirai ma suna bautan Allah amma ta inda ba lada za su samu ba domin sun fito fili sun ce ba su yarda da wanda Allah ya aiko ba Allah ce to shikenan zan yi amfani da karfi na in sa ku bauta min a dole kuma yana amfani da karfin nasu komi yana bauta Allah komi idan Allah ya cusa arne yunwa dole sai ya tafi neman abinci da bautan Allah kenan in Allah ya cusa masa jin kashi dole sai ya tafi yin kashi bautan kenan in ya cusa masa kishirwa dole sai ya tafi neman ruwa bautan kenan in ya cusa masa fitsari dole sai ya je fitsarin nan motsin nan da kawaicin nan duk abin da yake bauta ne ta inda bai sani ba dolensa tunda ya gina dau'an dolensa ya yi na karhan kan kenan ba mutane da aljannu kadai ba komi ma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه لا يستكبرون saboda haka ne shi qur'ani baya sabawa juna sai dai ilimin mu ne yake kasawa kullu amma bai sabawa da juna abin da yasa ilimin mu yake kasawa kuwa ba ma bin malamai ne sai mu ce mun zama malamai ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni sai aka ce to Allah ka halicci mutane da aljannu don su bauta maka bautan nan mu yadda muke ganin masu bayi akwai masu yi musu aiki don abincin da za su ci akwai masu wa aiki don kuɗin da za su tara musu akwai masu musu aiki don kiyaye su da kiyaye musu to don me kai waɗannan waɗannan bayi na haka ma Allah ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimuni ni dai na yi bayi na amma ni ba kaman mutum nake mai bayi ba ba kaman gwamnatin nake mai talakawa ba mutum ya yakan yi bayinsa ne don su nema masa abinci su tara masa su nema masa kuɗi su tara masa kuma su yi gadin su yi gadin kayansa abin da yasa mutane suke yin bayi kenan gwamnati kuma haka take raba mutanenta waɗansu masu shirya nema mata abincin da talakawa za abincin da za ta ci da abincin da talakawa za su ci abin da za su yi kenan waɗansu kuma suna ba da receipt ne ana ba gwamnati kuɗi aikin su kenan suna ba da ana ba gwamnati kuɗi ribino suna tara gwamnati kuɗi waɗansu ko sun yi damara sai baba ta gani mai gwamnati ce sun zuba mata ido mai ta ce ayi su ne masu damara post kenan su masu gadin gwamnati da kayan gwamnati kenan to Allah ya ce to waɗannan guda biyu na farko duk bana bukatan su bana cin abinci balle a nan ya tara mini abinci bana da bukata balle ya tara mini kuɗi a'a ina so bayina su fiskance ni su bauta mini su fiskance ni har ma gadin ba gadinsa suke yi ba su dai suna muraƙaba ne da Allah kar su saba masa saboda haka ake neman bawan Allah kullum ya zama yana tare da Allah yana jin tsoron Allah shehu mu shehu Ibrahim Kaula yana cewa da mu musulmi mun ɗauki Allah girmansa ya kai girman wani babban mutum na anguwarmu da ba za mu iya sabo ba yanzu kai mai barawo ne ko kai mai neman mata ne ko mai hawa nai ne ga wani babban mutum na anguwanku yana binka ya zura maka ido abin zai yiwu yana binka ya zura maka ido fa abin zai yiwu duk inda kace zaka je zai bi ya ce ni ma a canza ni duk inda kace zaka je ni ma nan zan shiga zai yiwu to shehu ibrahim ya ce da mutane sun ɗauki girman allah kamar girman wani babban mutum da an gosu da ba za a samu allah ba saboda haka dole ne mutum ya ji tsoron allah duk inda kake allah yana nan tare da kai yana kallon ka yastaghfiru min nasi la yastaghfiru lahu ma hu kar kai abu don ka boye mutane abinda allah baya so ka boye mutane alhali Allah yana tare da kai kai shi baka da iko ka boye masa ka zama jarumi gaban Allah mai tsoron mutane baya tsoron Allah Allah ya kiyaye ma uridu an yudimuni inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin ani kan ma ai nayi bayi ne don in ciyar da su in yi gadin su ba don su ciyar da ni su yi gadi na ba nayi su ne don in ciyar da su in ba su dukiya in kiyaye su in zo mala'iku na su kiyaye su ba wai za su tara min abinci ko su tara min kuɗi ko su yi gadi na ba a ni ne zan ba su abinci in ba su dukiya in sa mala'ikuna suna gadin su inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin Allah shine mai ciyar da komai mai bashi abinci Allah zul quwwati ma'abucin karfi ne in kaga mutum sai ya taimaki jikinsa da ruwan sha sai ya taimaki jikinsa da abinci bai da karfi ne yanzu ko farwa tana shan ruwa tana cin abinci karfin ta ya ishe ta balle dutse kun taba gani ya neman abincin da zai ci ko ruwan da zai sha karfin sa ya ishe shi balle Allah Allah mai karfi ina ruwansa da ruwan sha ina ruwansa da da da abinci ina ruwansa da dukiya ina ruwansa da wani mai gadi subhanallah Allah ya wadata Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadata gabarin dukkan halitta ga baki da sai dai in ya bada urmi umurni kai ka samu alherin duniya da lahira in yayi hani ka ne zan jani ka zama alherin duniya da lahira in kuma ka ki ka san sauran fa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun fa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun fa inna lillazina waɗannan kafirai Allah ya faɗi sunan zahiri bai kawo zamiri ba fa innahum fa inna lillazina fa inna fa inna lahum wato waɗannan azzalumai kafiran makkan nan da suke ce maka sahirun aw majnun wannan azzalumci ne tunda ba haka ne sifan ka ba waɗannan azzaluman kafiran makka fa inna lillazina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim wato suna da jan guga irin na jan gugan da ya samu jan uwansu wai wannan ya ja wannan ya ja ko wannan ya ja shine guga ko wannan ya ja wannan ya ja to kamar yadda mutanen Nuhu suka ja mutanen Hudu suka ja mutanen Annabi Salih suka ja mutanen Annabi Nuhu suka ja su ma lokacin jan gugan su yana zuwa za su ja zanuba mithla zanubihim fala astajuni karku min karsu min gaggawa suna ce mate hazal wadu mate hazal wadu karsu min gaggawa zai same su abadar فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل كلمة عذابة تتبت للذين كفروا وأن كافرا مكة سورا دكا ما كافري وانت كافر جمان زو الله دا الدين سيدا قرآن سا كلمة عذابة تتبت غريسو انت واد في جهنم duk dai sun tabbata ga, ga kafiri na zamanin annabi da kowane kafiri wanda bai tuba ba fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim saboda wannan ranan nan nasu yu aduna wanda ake musu alkawari da ita ranan kamu din nan ko a duniya ko a lahira in ba kama a duniya ba ma za a kama a lahira kafuri daga ran da ya kamu ciwon ajali shi kenan shi kam jin daɗi ya ƙare har abada an kama shi kenan saboda haka kar su yi mini gaggawa akwai ranan da zan kama su tana zuwa sha'anin duniya jan guga ne kowa lokacin jansa in yayi ko ko shan ludaye ne kowa in an mika masa ludayinsa lokacin shansa yayi mi yawmin wallazi daga wannan ranan nan yu aduna wanda aka musu alkawari da tana zuwa سورة, طو... سورة الطور مكية وهي سبع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور سورة الطور مكية وهي سبع وأربعون آية wannan sura ita ce ake kiranta suratul turi saboda wa turi da aka fara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaman makka aka sauko da ita tana da aya arba'in da bakwai tana somawa da haka wa turi wa kitabin mastur ubangiji ya ce na rantse da turi sina dutsen da annabi musa ya gana da allah a kansa annabi musa da zai gana da allah duk inda aka gaya mana annabi musa ya gana da allah halatte ka hadisu musa halatte ka hadisu dukkan su gaba daya ba inda aka ce annabi musa ya hau al'arshi ya gana da allah ko ba da asuba suke gana ba ya sauko ne ijin sauko wansa nan na asuba suka gana ba a'a shi Allah ko ina yana da subhanahu wataala ko ka yadda ko baka yadda ba ko ilimin ka ya kai ko bai kai ba ko ina Allah yana nan yana tare da kowa wani lokaci mina shajarati an ya muse wani lokaci bilwadil muqaddas tuwa wani lokaci haka dai yake ganawa da Allah to wannan dutsen da annabi Musa ya gana da Allah Allah ya rantse da shi sau biyu Qur'ani ina ce wa tini wa zaituni wa duri sinina to nan kuma yace wa duri inda duri ya fara na rantse da dutsen nan wanda annabi Musa ya gana da ni wanda annabi Musa ya gana da ni a wajensa a wajen dutsen bijani bil garbi iz qadina la Musa lamra ta bangaren yamma da dutsen suka gana Allah ya rantse da wannan dutse duri sina dama duwatsun algunan suke wato bangaren yanzu inda isra'il take tare da da su falastin din nan in kun ji sina sina sina da ake cewa to nan ne duri sina din yake wa duri wa kitabin masurin Allah ce na rantse da wannan dutse wanda annabi Musa ya gana da ni a wajensa wa kitabin masurin kuma na rantse da alqur'anin nan abun rubutawa wannan alkur'ani na rantse da shi abin rubuta wannan kitabin masturi fi raqqin manshur fi raqqin manshur wanda ake rubutawa a jikin takarda wanda ake budewa ana karantawa din nan to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin raqqu wato fata wanda aka jeme ta aka goge ta ta yi lefe-lefe to a bayan ta ake rubutun da saboda wahalan takarda to fi raƙin manshurin saboda haka ake kiran wannan fatar raƙu kuma kowace takarda yanzu ana kiranta raƙu din saboda ita ce magajiyar wancan kamar yadda kuɗin mu na takardu yanzu magadan kuɗi ne na na da to haka fi raƙin manshurin wanda aka rubuta a cikin takarda wanda ake budewa والبيت المعمور والبيت المعمور كما نارن da baitul ma'mur wato baitul ma'amur lokacin da manzon Allah je Isra'i da Miraji ya wuce da ya zo Kudus aka tara masa annaba ya sallah da su sai ya hau sama ya je sama ta daya inda ya ga annabi Adam ya je sama ta biyu inda ya ga annabi annabi Isa da annabi Yahya ya je sama ta uku inda ya ga annabi Yusuf ya je sama ta hudu inda ya ga annabi Idris ya je sama ta biyar inda ya ga annabi Harun ya je sama ta shida inda ya ga annabi Musa ya je sama ta bakwai inda ya ga annabi Ibrahim yana zaune yana jingine a baitul ma'mur wannan baitul ma'mur kullum malaika dubu saba'in suke shiga su yi ibada a ciki ko ba sa komawa wanda ya je sau ɗaya Dubai komawa saboda yawan mala'iku to wannan shine baitul ma'mur yana daidai da Ka'aba a sama shi yana sama Ka'aba tana ƙasa lokacin da lokacin da mala'iku aka ba su labarin za a halicci annabi adam suka nuna cewa annabi adam ko ya je duniya ba abin kirkin da zai yi ga kaza kaza kaza kaza Allah ya ce inni alam ma la ta'lamun sai suka ji kamar sun yi wani abun da bai kamata ba sai suna zaga baitul ma'mur suna tuba wa Allah suna zaga baitul ma'mur dinnan Allah ce to ku gina min daki irin sa a ƙasa su ma ƴaƴan adamu da suka ce za su yi laifi in sun yi laifi zo su zaga su tuba min in yafe su shine baitul ma'mur والسقف المرفوع kuma baitul ma'mur da yake luga ne da istilahi istilahi dai baitul ma'mur shine a sama a sama ta ta bakwai ko da an faɗi waɗansu abubuwa da abin da yafi tabbata dai sama ta bakwai din ne to kuma in ko luga ne albaitul ma'mur har ka'aba albaitul ma'mur ne kamar yadda waɗansu ba su tafsiri suka fassara baitul ma'mur wato ka'aba wanda take kullum Allah yana raya ta da jama'a kullum baka raba ka'aba da jama'a masu rayawa a zamanin da da ba mutane kullum shekara mutum dubu ɗari uku ne suke hajjantan ɗaki idan ba su cika ba sai a cika da mala'iku amma yanzu kan miliyoyi ne suke hajjantan suke raya ɗakin suke raya shi wasaƙafil marfu to to
daga Husaini Barnawa zuwa ga Maulana Sheikh Ɗaya Bauchi bayan gaisuwa mai tarin yawa tare da girmamawa akan makallahu ni ne ina tare da matana kuma ina son ta amma mahaifiyana ta matsa min dole in sake ta har ma ta kai cewa in ban sake ta ba za ta tsine min shi yaya zan yi wato mahaifiyarka ta ƙetare iyakan da aka bata ta wuce gejin da aka bata an ce ne kai mata biyayya amma ba ruwanta da matarka ba ruwanta da matarka ko dai ta ce maka to wannan yarinya da ka auro ta rena ni ba ta mutunta ni in kana son mu zauna lafiya da kai ka nema mata ɗaki a wata unguwa ba na son muna zaune tana rena ni a gida In- tana da iko ta yi haka amma ka sake ta ba ta da iko uba bai da iko ya umurci ɗansa ya saki matarsa uwa ba ta da iko ta umurci ɗanta ya saki matarsa sai dai in an ga zaluncin ne a fili yadda ba yadda za a yi gyara to mutane ne waliyan matar da waliyan mijin ne za su taru su kashe auren ko kuma alkali amma ba uwar ko uban ba
zuwa ga ko Maula- ta ne wasu ba abin da zai faru gare shi zuwa ga maulanmu jagoranmu shugabanmu Allah ya ƙara ma shehu lafiya Allah ya ƙara ma karama bayan gaisuwa ni da ina roƙon shehu min bayani waɗansu mutane sun- ni manomin doya ne waɗansu mutane sun ce mini ana zakkar doya waɗansu kuma sun kashe ba a yi to shehu in ana yi ya ya za- ya ake yi wato in za a zaka doya kwaya nawa kenan za a fidda gunawa shine ga so sani wato ka'idar wa an fi kumin mara zagnaku qur'ani ya ce ku ba da zakkan cikin abin da muka arzukta ku sai aka bar wa manzo Allah yin bayani manzo Allah yayi bayanin abubuwan da ake fitar musu da zakka da wanda ba a fitar musu to sai malamai fuka hau daga baya suka ga wasu abubuwa ba sa watan- waɗansu ƙasa wasu ba sa waɗansu ƙasa kuma an shirya zakkan nan ne don a amfani miskinai ko ina to sai suka duba suka auna suka ce to duk abin da zai karbi ajiya wata shida bai lalace ba to za a masa zakka duk abin da bai zauna wata shida duk abin da ba zai wata shida ba ba zai masa zakka ba in ka tara doya a fili wata shida za ta lalace amma da yanzu mutum zai gonar doya ko gonar rogo ya sayo injuna yana yin garin rogo ko yana yin garin garin filawa a doyar da noma to in ya tara buhunan za mu nemi zakka a wajensa domin injinsa ne gonarsa ce amma in ba gonarsa bane inji ya sayo ba zakka a kansa mai gona ba yi da zakka shi ba da zakka amma in gonarsa ne injinsa ne in ya hada yayi buhunan garin rogo ko garin filawa to za a nemi zakka a kansa alhamdulillah a cikin kowane goma fidda daya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya karya kafirci ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci ya dauka musulunci Allah ya kiyaye musulmi gabaki da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين